والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ya kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan safiya ta alhamis goma sha uku ga watan azumi hijira ta 1446 wanda ɗaya kirgen kuma sha uku ne ga watan march 2025 wannan shi ne majalisinmu na goma sha ɗaya a wannan tafsiri na safiya wanda ake gabatarwa mata daga wannan masallaci na al'afat a cikin garin gombe muna fatan allah ubangiji ya mana jagoranci muna cikin suratu, suratu nuh alaihi salam mun faɗi yadda annabi nuhu ya rayu da jama'arsa mun tattauna game da yadda aka halakar da su da yadda ya kere kwale-kwale aka tsirar da muminai da kuma wa'azi da ya ta yi gadangadan wanda surar suratu nuhu ɗin tana nuna mana wa'azin da yake gadangadan da wani kaso na wahala da annabi Nuhu ya sha da haƙurin da ya yi da juriya da inda ma ran maza ya ɓaci yau shi ne za mu shiga za mu ga gurin da ran maza ya ɓaci an fusata maza to da an yi wa'azin an yi wa'azin sun yi walaƙanci Allah Ubangiji ya ƙara wa annabawansa daraja to za mu tashi aya ta 21 inda annabi nuhu ya kai karan mutanensa wajen Allah subhanahu wataala yake ce musu sun kibina sun sun saba min sun kibina sun je sun bi wasu manyan gari da ba su da amfani a gurin su Allah yake cewa qala nuhu rabbi innahum asawni na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطير سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا wannan ayoyin da aka karanta lokacin da annabi nuhu ya ta kiran mutanensa ya ta musu wa'azi ya faɗakar da su kan dalilin abin nan dalilai da suke nuna annabtansa shi annabi ne ba su bi ba to nan gurin sai ya fara hakaito musu wasu nau'uka na munanan ayyukansu na munanan zantukansu sannan ya ɗauki zancensu ya kai shi wajen Allah subhanahu wata'ala yana kai kukansa cewa sun kifa su amsa qala nuhu rabbi annabi nuhu yace ya ubangiji na inna qaumi mutane na inna qaumi khalafu ma amartuhum bihi asawni mutane na sun saba min sun ki bin abin da kace in gaya musu ba su bi gaskiya ba wannan kuma ba ba shi kare annabi nuhu aka yi wa haka ba wasu annabawa ma da yawa an saba wa annabawan an kibi Allah ke cewa kadzabar qablahum qaumu nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir haka ma kafin annabi nuhu mutanensu suka karyata su suka ce mahaukaci ne wani waje aka ce bokaye ne qala nuhu rabbi innahum asawni ya ubangiji sun saba min sun kibina wattaba'u sun bi man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara wanda ya tara dukiya ya tara kudi wanda da kudinsa da dukiyarsa ba abin da zai kara masa sai asara mana sun kibin annabin Allah sun je sun bi masu kudin gari sun bi manyan gari da suka ziga su kaga kenan wannan wannan yake nuna wasu daga cikin wawaye ne suka je suka bi wayannan manya din aka ziga su suka kibin annabi Nuhu suka biye wa manyan gari suka biye wa masu kudin gari wa makaru makaran kubbara suka yi ta yin makirci manya-manyan makircai abin nan suka yi ta yi wa annabi nuhu da kuma waɗanda suka yi imani tare da annabi nuhu makaru makaran kubbaran ai kabiran jiddan da ka makircin ya yi girma sosai haka suka shirya masa an shirya kashe shi an shirya kaza an shirya kaza duka aka yi ta shiryawa wa makaru makaran kubbara kuma duk inda mutum zai duk inda za a shirya maka makirci in ka rike Allah Allah zai tsallakar da kai Allah yake cewa makar wa makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa kad makaru makrahum wa inda Allah makruhum suka tayin makircin su ba san ubangiji idan ya tashi mayar musu martani nasa yana da tsanani ba to sai manyan suka sake bin waɗanda annabi Nuhu yake musu wa'azi suka je suka sake gaya musu wa qalu sai suka ce musu la tadharunna alihatakum wallahi muna gaya mu kar ku yadda ku bar allolinku da kuke bautawa wani mutum wai shi Nuhu zai zo shi rude ku ya ce wai Allah shi kada yake bauta haka suke fada kar ku yadda ku bar allolinku sai suka ce ma mu gane allolin ba wala tadharunna waddan kar ku bar waddu wannan cikin allolinsu ne da dukkan kumanta waddu dinnan mutumin kirki ne fa bawan Allah ne na gari wala suwa'an kar ku bar gunkin ku suwa'a shi ma mutumin kirki ne zamu yi magana wala yahusa kar ku bar gunkin ku yahusa shi ma asalin sa mutumin kirki ne wala ya'uqa kar ku bar ya'uq shi ma asalin sa mutumin kirki ne amma gumaka aka mai da su wa nasra da kuma nasru kar ku bar su ku je ku ci gaba da bautawansu su suke saukar muku da ruwan sama su suke baku abinci su suke azurta ku su suke talauta ku ba allan musa bane yake muku wa'annan gumakan ne suke muku wat da suwa'a da yaghutha da yauqa da nasara asalin su mutanen kirke ne tsakanin annabin Allah Adamu har zuwa annabin Allah Nuhu a wannan tsakanin wa'annan bayan Allah mutanen kirki ne salihan bayi masu bin Allah malamai masu wa'azi masu karantarwa da Allah ya musu rasuwa su wa'annan da muka fada waddan wasu wa'an wa ya gusa wa uka nasara da wannan manyan malaman suka mutu to sai mutanen garin sai suka ce ai mutumin kirki in ya mutu dole mu yi kokari mu masa hoto don muke tuna hotonsa kun ga hoto sharri ne kenan hoton mutumin kirki ko hoton wani shehi ko hoton wani wali ko hoton wani kaza inda za ka manna hoton wani kana girmama shi kana kimanta shi to wata ran sai ka zo ka bauta masa kamar yadda a zamaninmu yanzu muna ga wasu suna bauta hotuna wasu za ka zo gidansu za ka an manna gidan da hotunan shehuna shehunai wani ma a zuciyarsa wai idan akwai hoton wa'annan shehunan wai abu kaza ba zai same ka ba abu kaza ba zai same ka ba abu kaza ba zai same ka ba shi za ga an yi hoton shehunan a jikin riguna an yi hotonsu a jikin sarka a yi shiga hoton shehu kaza ga hoton shehu kaza to asalin waɗannan hotuna din daga mutanen annabi nuhu ne suka sawwara malamansu to wa'ancan da suka yi hotunan malaman asali wanda suka yi na farko su sun yi da zuciya mai kyau ne suka ce bari mu yi mu kakkafa kawai a wuraren zama duk sanda muka gansu za mu tuna su mu musu addu'a duk sanda muka gansu za mu tuna musu addu'a da iyayensu suka rasu wasu da suka zo bayansu wancan iyayen da suka rasu sun tafi da iliminsu nan kuma kasan duk sanda tafiya take tafiya jahilci yana karuwa ilimi yana tafiya baya to suna tafiya jahilci yana karuwa wasu da suka zo baya suka ce ai kun ga hotunan nan ya dace ma gurin zaman ma mu daina zama a gurin kar ka zo ga hotunan su ana musu hayaniya a bari sai time to time za a zo a zauna a girmama su kun ga an fara samun matsala daga nan sai aka ce kai gurin hoton kowa a kai shi gurin da ake girmama shi sai aka ɗauki hotuna a kai daga nan bayan wasu shekaru wasu ka ce to ai tun da iyayenmu ne suka yi daga nan a zo a yi gini gurin hotunan a gini daga nan aka ce a a ɗauka a kai wajen kaburansu aka ɗau hotuna aka je wajen kaburansu sai zama shekara-shekara ake zuwa kun ga sun zama idi kenan gurin daga nan sai aka ce kai a gurin kabarurruka ma tun daga hotuna hoto zai lalace a gina gunkinsu mana a kafa da jahilci ya yi jahilci sai zama in kana neman arziki sai ka tafi wajen gunkin wad waye gusa waye uka wa nasara wanda manyan malamai ne ba su ce a bauta musu ba ba su san ana bauta musu ba shi ke aka mai da su gumaka wannan shi ne dalilin da ya sa aka aiko annabin allah nuhu saboda an samu shirka to shi ne wa'annan manyan gari suke gaya musu wa kalula ta zarunna alihatakum da Allah rabu da shi karku bar wa'annan allolin naku wala tazarunna waddan karku bar wadd wala suwa'an karku bar suwa wala yaghutha karku bar yaghutha wa ya'uka karku bar ya'uka wa nasra da nasra Muhammad ibn Ka'ab kamar da na bala wannan labarin yadda asali abin ya faru yake cewa sunaken mutanen kirki ne tsakanin annabi adam da nuhu lokacin da suka mutu mabiyansa suka zo suka yi duk abin da na faɗa ɗin na daga ƙarshe shedan shedan sai ya zo ya ce musu ai wa'annan da kuka gani iyayenku na can baya ma da suka musu hotuna ai bautansu suke yi ku dai ba ku taɓa gani ba ne ku je kuke musu sujada za ku samu biyan bukata za ku samu kaza shike na kuma suna musu wannan abin nan ɗin sai aka saka wayannan su wayannan wayannan hotuna aka samu su wayannan sunaken sai Allah yake cewa kad adallu kaseeran wala tazidiz zalimin illa dalala wayannan shugabannin nasu da ma gumakan nan gaba daya a dallo kasiran da yawa mutane sun bata sanadiyansu sanadiyan kuma wa'annan manyan mutanen da suka jujjuyar da su wala tazidu zalimina illa dalala wa'annan azzalimin mushrikan da suka yi tabbatar da mutane ba abin da zai kara musu sai bata su kara musu komai sai bata suka nisantar da mutane daga gaskiya mimma khati'atihim ai saboda zunubansu mutanen annabi nuhu kenan sanadiyan zunubansu sun kibin annabi nuhu suka je suna bauta gumaka saboda wayannan zunuban ughriqu aka dulmiyar da su ba mun yi maganar dulmiyar da su yadda aka yi ba aka yi ruwan dufa ne gama garin jirgin kwalakwalen sa ne kawai ya tsira da wayanda suke ciki ughriqu aka dulmiyar da su fa udkhilu nara sannan kuma aka shigar da su wuta har yanzu suna cikin wuta suna azabtuwa kamar yadda Allah ya fada wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina suratul anbiya innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in mutanen banza ne sai muka halakar da su gaba ɗayan su wani waje Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama hakika mun aiko annabi annabi nuhu zuwa ga mutanensa sai da ya zauna a cikinsu shekara 950 shekara 50 amma ba su bi shi ba fa akhadahum at-tufan ruwan dufa ne ya kama su wa hum zalimuna alhali suna zaluntan kansu saboda su mushrikai ne mimma khati'atihim ughriqu saboda zunubansu aka dilmiyar da su fa udkhilu naran aka shigar da su cikin wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara aiko ba za su samu falam yajid qaumi nuhin hina ughriqu lokacin da aka halakar da su ba za su samu ko ba su samu ughriqu wa udkhilu naran shigar da su da aka yi wuta da aka dilmiyar da su ba su samu wani wanda zai taimake su babu wanda zai taimake su ya fitar da su daga wannan wuta din haka za a yi ta azabtar da su sadaka duk wanda Allah ya halakar da shi babu wanda zai iya tsamar da shi ko annabin Allah ba zai iya tsamar da kai ba annabin Allah da kansa ba zai tsamar da kai ba kun ga yanzu annabi Nuhu ɗansa da ya halaka me yake cewa qala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim al'amarin Allah ne yau ba wanda zai iya tserewa da shi sai wanda aka yi masa rahama wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin ya zama yana cikin halakakku to haka wanda Allah ya halakar babu wanda zai iya fitar da shi na'am alarma
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ناقيا مكرم ماذا يا باشي ran maza ya ɓaci idan ran maza ya ɓaci kaga za a yi abin da zafi yanzu annabi musa annabi nuhu ya je makura wa ƙala nuhu rabbi annabi nuhu ya ce ya ubangiji na la ta zar alal ardi duk duniyan nan ka halakar da kowa karka bar kowa a bayan ƙasa minal kafiri ne in dai kafiri ne da yaran ahadan karka bar kowane mutum ɗaya don abin da ake da yaran a nazilu darin wanda yake cikin gida kenan karkabar kowa ai kowa yana da gidan ubansa to da uban da ya Allah karkabar kowa min alkafirin da yaran ka halakar da kowa ehe
innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara annabi nuhu yace innaka in tazarhum wallahi in ka bar kafirai din nan yudillu ibadaka za su ƙara batar da wasu bayin naka kuma matsala ta biyu wala yalidu duk abin da za su haifa ba za su haifi komai ba illa fajiran sai ƴaƴan banza ƴan iska kufaran kuma kafirai to za ka bari Allah su yi ta ƙaro min wanda su ma iyayen sun zo min ciwon kai in ka bari suka ƙara aiho wasu ai za su ƙara min ciwon kai Allah dukkan halakar da su mata mai ciki duk ta tafi wanda yau aka ɗau cikin duk ya tafi wanda aka haife shi yau duk ya tafi kar wani ma ya ƙara zuwa ran maza ya ɓaci Allah ya huci zuciyar maza wala ya lidu illa fajiran kafara to malami ana rarrashinsa kenan ana nuna masa yadda annabawa suke suka sha wahala kai haƙuri malam ka yi wa'azin a kasa fahimta ka faɗi daidai wanda aka fahimtan a juya maka shi baka ci musu baka sha ba wani ya zage ka ka yi wa'azin a ce ka yawaita wa'azi ba ka yi ba a ce malam baya yi mutane su cika gari da zunubi kai malami in kai makaruhi naka yafi nasu a cikin 'yan kwaya da 'yan liwaɗi mazinata 'yan caca har masu kashe rai za ka samu kuma ana zaune lafiya amma malami ko kuskure ya saka ƙaramar riga ma ya sa 'yan ƙananan kaya ya wuce sai a ci ba gashi ba a ɗauke ka kana tafiyan ma ko exercise za ka je fa ka fita za ka je exercise sai a ɗau hoton sa ce ba ga malamin bayan iska ne shi fa a cikin giya da komai yake fa amma shi ba dan iska ba ne to haka malamai ake fama da wannan aiki sunnar annabawa nan ayar akwai tattaunawa a gurguje da ina so mu shiga suratul jin yanzu tattaunawa a gurguje idan mutum ya aihu ‘ya'ya ƙanana da suke mutuwa ba su balaga ba ina za su shiga na'am aljanna ‘ya'ya ƙanana da aka haife su yanzu aka haifi ɗa shekaransa watansa biyu kai wata ɗaya kai yana kuka ma sai ya koma wajen Allah ina za a kai shi ina wuta ko aljanna aljanna ko yanzu har 'ya'yan fir'auna duk aljanna za su shiga 'ya'yan fir'auna nan gurin kuma Allah ya ce mana wala yalidu duk 'ya'yan kafirai ba za a haife su ba illa fajiran kafara ba za su haifa ba sai fajirai kafirai kafirai zai shiga aljanna to kenan 'ya'yan musulmi ne za su shiga aljanna 'ya'yan kafirai fa na'am 'ya'yan kafirai na za su shiga kun ji ku fada ha gashi nan wannan ayan annabi nuhu ƙarya yake innaka intazarkum ya Allah in ka bar kafiran nan yudullu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu ba za su haifi kowa ba illa fajiran sai fajiri kafaran kafirai kuma kafiri dan wuta ne kenan ƴaƴan kafirai kafirai ne ko za su shiga wuta wannan aya ce tana cikin ayoyin da aka yi ta kai ruwa rana akanta wasu da wasu malamai suka ce ƴaƴan kafirai su ma wuta za su tafi amma dai an yi ittifaki ƴaƴan musulmai aljanna za su shiga wasu malamai suka ce ƴaƴan kafirai wuta za su shiga magana mafi inganci ‘ya'yan kafirai za a musu jarrabawa ne ranar tashin alkiyama za a musu jarrabawa idan aka musu jarrabawa in aka ce ku shiga wuta duk wanda ya taurin kai ya ƙi shiga to wutan aljanna ce dama wasu sun faɗi haka wasu kuma suka ce a me laifinsu yaran da ba su taɓa saɓo ba ba su san komai ba kullum mauludin yuladu alal fitra kowane yaro an aike shi akan fitra ne so da haka su musulmai ne in ba su balaga ba musulmai ne so nan dina daga cikin ayun da aka yi innaka in tazarhu dillu ibadan wa la yudilu fajiran kafara na'am
rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimin illa tabara ya ubangiji ka gafarta min da iyayena kun ga wayo na addu'a da dabara na addu'a rabbi ighfirli ka fara nema wa kanka ya Allah ka gafarta min wali walidayya sannan ka kawo mahaifanka ya halatta in ka zo ka fara da da kanka sannan mahaifanka malamai suka ce halacci ne ba dole bane zaka ce Allah ka gafarta wa iyayena Allah ka gafarta min in kai haka baka yi laifi ba amma yawanci annabawan Allah rabbi ghfirli wali walidayya ka gafarta min ka gafarta mahaifana wali man dakhala baiti ya mu'minan ya Allah ka gafarta wa duk wanda ya shiga gidana mumini mai ake nufi shine duk wanda ya musulunta duk wanda ya bi tafarki na Allah shi ma ka gafarta masa walil mu'minina da sauran mu'minai wal mu'minat da dukkan mu'minai na duniya Allah ka gafarta musu amma na ga muku ran maza ya baci amma wala tazribu zalimina illa tabarash amma su azzalimin nan karka kara musu komai sai bata da halaka su ci gaba da kara kafircin su ma dan iyayen su kun san ran maza ya baci wala tazir zalimin illa tabara kafirai karka kara musu komai sai halaka da ƙara shiga cikin kafirci kafircin su ya ƙara yawa domin azabin su ta yi yawa na
bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا wannan ita ce suratul jinni wannan ita ce suratul jin karatunta zai fito muku da kyau idan mun faɗi sababin saukar da surar gaba ɗaya imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito hadithi daga abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda zan karanta mana hadisin in mun karanta hadisin kuka fahimta da kyau kuma a saurara da kyau don allah da muna fassara ayoyin kawai wannan hadisin yana ƙara fito muku abin jawabin insha allah ta'ala na farko suratul jinni ayoyinta 28 ne ayoyi 28 sunanta suratul jinni wannan shine sunanta saboda dukkan labarin aljanu ne aka yi ta yi haduwan annabi sallallahu alaihi wasallam da aljanu ikon Allah kun ga mu annabi hammu har aljanu aka aiko shi zuwa gare su sannan sura ce yar makka an saukar da ita a cikin garin makka duk manganu dukan malamai babban abin da take magana shine zikru ma yattasilu bi khabaril jinn za ta ba mu labarin abin da ya faru na labarin aljanu da jinsu ƙur'ani da kuma abin da suka kasance suna satowa a wajen ubangiji to me ya faru bari mu ɗan karanta aya guda ɗaya ƙul ga ya musu uhiya ilayya ni fa an min wahayi annahu istama'a nafarun min aljinni wasu gungu na aljanu nafarun sune daga mutum uku zuwa goma ba su fi goma ba istama'a sun saurari alƙur'ani faƙalu sai suka ce same na ƙur'anin ajaba mun ji wani ƙur'ani mun ji wani mun ji ƙur'ani mai abun mamaki mai daɗi ya hadi ilar rushdi yana shiryar ga mutane zuwa ga shirya to me ya faru me ya faru har aljanun nan suka ji wannan ƙur'ani din shine abin da nake so mu dan karanta mu dan saurara mu ji a gurguje na farko annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga mutum da aljani shi ba a mutum kadai aka yi shi ba har aljanna ya zo a sababi kamar yadda hadisin abdullahi bin abbas cewa su shaidanu shi ma ina so ku riƙe kalman nan ba a ce aljanu ba a cikin hadisin yanzu shaidanu sun kasance suna sato magana daga sama suna tafiya sama su sato magana tun kafin a aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su hau sama su sato magana da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka saka security a sama na tauraru da garwashi wanda in suka tafi satan za a wurgo su shine garwashin wuta to sai suka zama ba sa iya ba sa iya yin wannan aikin nasu da suka ce suna suna yi da wannan shine abin da Allah ya ba labari bayan zuwan annabi an yi blocking ba sa ji kamar yadda zamu samu a cikin ayoyi wa anna lamasna samaa ai bayan an aiko annabi mun yi iya kokari mu yi tracing sama haka kenan ko Allah kuma ya ba su dama ku ce ku yi saboda hikima ta Ubangiji mun yi ƙoƙari mu yi hakin maganar mala'iku fawajadna ha sai muka samu sama ɗin muli an cike ta harasan da masu gadi security cyber security eh shadidan mai tsanani wa shuban an saka garwashin wuta wanda za ta buge mu da su wa anna kunna naqudu min hada muna zuwa wannan location ɗin mu tsaya baƙa'idar lissami muna da location-location da muke tsato magana faman ya sami il'ana amma yanzu duk wanda ya je zai ji magana ya ji lahu shi habar rasada zai bugu da wuta saboda yanzu an saka wasu abubuwa falon mara ati shayatinu ma hadasa shaidanu da suka ga wannan security abin da ya faru a wannan lokaci din aka hana su su sato magana daga sama ƙalu sai suka ce inna hadha sababuhu shay'un hadath wallahi wannan abun akwai wani abu da ya faru a cikin wannan garin a duniyan nan akwai abun da ya faru da muna samu mu je yanzu an tare mu in za mu je da kyar za a iya zuwa sai a bubbugo mu akwai abun da ya faru sai ƴan uwansu na daga aljanu ku tuna yanzu maganar da na gaya muku na ce muku shedanu ne wa'ancan nan kuma yanzu ƴan uwansu na aljanu su suke magana sai suka ce manyan su ke da iyayen gidansu sai suka ce ku tafi ku fantsama a cikin gari don ku samo labarin mai ke faruwa a sama to a lokacin da aka fantsama aljanu wai mai ke faruwa ne kenan wani ke nuna aljanu ba su san gaibu ba domin ba su san yanzu me ya kawo dalilin da ba sa iya hawa sama ba an tattare su da security da suka yi hira da 'yan uwansu sai aka ce ku je ku bazamu a gari ku ga wai mai ke faruwa ne ku tafi kowane guri don ku gane mai ke faruwa lokacin da suka bazama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da wasu daga cikin sahabbansa a wata kasuwa da ake ce mata suku ukaw su ko kas tana cikin garin makka kun ga kenan a makka ne wannan abin ya faru tana wani yanki a cikin makka ita wannan suku akkas din larabawa suna haduwa a gurin anan suke kasuwancin su anan suke waƙe-waƙen su na hikinkimu da karantarwa annabi sallallahu alaihi ya kasance yana zuwa kasuwar shi kuma dan ya ji me suke fada kuma ya musu wa'azi su karbi musulunci ana bi na wannan karatun ko annabi sallallahu alaihi sai ya tafi falamman talakal jinnu wannan aljanna suka tafi nahwa tihama wani yanki a cikin garin maka da ake ce masa tihama ina jin mun yi tihama a cikin hadisin wa wa zai tuna min a wani hadisi muka yi tihama wa zai tuna min a wani hadisi muka yi maganar tihama lalle akwai kyauta wa zai tuna eh daga hannu mana ba kai ba malam shehu muka yi maganar tihama lallai akwai babbar kyauta kar ku cinye mana lokaci ba a wannan karatun bane fa a cikin lectures mu ne a cikin lecture din mu a wani lecture ne muka yi maganar tihama kun manta to in na faɗa kika gano zauji kalaili tihama kun tuna hadisin nan ita mijinta yadda kuka san daren tihama ne la harra wala qar ko ba kun tana hadisin ba hadisin ayaya'u gayaya'u tabbaqa'u kun tana hadisin to tayi maganar kalali tihama to nan tihama wani yanki ne a wajen makka a garin makka gurin da ba zafi babu sanyi to sai suka tafi ta yankin tihama din waje ne a cikin garin makka kana nabi sallallahu alaihi wasallam bi nakhla sai suka samu annabi kuma a wani guri da ake ce masa nakhla wa kana yusalli bi ashabihi salatal fajr a lokacin ku rike wace sallah ce sai suka samu annabi yana sallah da sahabbansa sallan asuba susuwa susuwaye aljanu ba an ce su fantsama gari su gane me ke faruwa ba sai suka samu annabi yana sallah da sahabbansa sallar asuba sallar asuba a boye yake ko a bayyane eh a bayyane falamma sami'ul qur'ana da suka ji ƙur'ani alimu anna hada huwa sababu fi ramihim bishuhubi sai suka gane wannan shine karatun ƙur'anin da ake a cikin garin Makka din nan wannan ne dalilin da yasa aka samu security a sama baya ba sa iya shiga kenan in kana karanta ƙur'ani ba zai shiga jikinka ba suka ce ashe an ashe akwai akwai wani dalili da suka ji ƙur'anin nan suka ce ƙur'ani ne yake hana mu ba za mu iya hawa sama ba shi yake hana mu je mu binciko maganganu daga sama fa'adu ila qaumihim sai suka dawo zuwa mutanensu wa akhbaruhum bima sami'u min alquran suka bada labarin abinda suka ji daga qur'ani wannan aljanun kuma mutum aljanu tara ne ba mutum tara ba aljanu tara tunda aljanu ba mutum bane nafarin din nan shine daga uku zuwa tara tsakanin haka ne basu kai basu yi kasa da uku ba sannan basu wuce goma ba sori zuwa goma nake so nace basu wuce goma ba sai suka zo sai suka ba wa aljanu ƴan uwansu labari saboda sun ji daɗi sun musulunta a take suka yi suka musulunta ya suka ji suma suka kai labari to shine Allah ya saukar da wayannan ayoyi din yace qul uhiya ilayya qul ga ya musu ya Muhammad ya kai annabi Muhammad aw hallahu ilayka ce Allah ya aiko min annahu istama'a lallai annahu istama'a jama'atun min aljinni nafaru min aljinni wasu jama'a na aljanni daga uku zuwa goma sun zo sun ji alqur'ani faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba suka je suna gaya wa mutanen su wayannan da suka yawo a gari suka gano sai suka je suna wa'azi cikin jama'an su inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji alqur'ani mai abun mamaki mai abun al'ajabi yanzu duk wanda yazo ya ce maka naji qur'ani mai abun al'ajabi ya karbi ƙur'anin ko ya jefar da ƙur'ani ya karba kenan sun musulunta kai bari ma ku ji ya hadi ilar rushdi wannan ƙur'anin yana shiryar ga mutane zuwa ga shiriya fa amanna bihi mu dai ƴan uwanmu aljanu muna gaya muku mu kan mun yi imani da shi saura ku walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba za mu sake shirka da ubangijinmu mu hada shi da wani ba wannan malamai suka ce ashe da mushrikai ne aljanu tunda sun ce walan a gaba dai kam ba za mu sake shirka ba har abada ahadan mu hada Allah da wani ba za mu sake ba mun musulunta yahdi ila ar-rusli fa amanna bihi qur'ani yana shiryar da mutane kamar da Allah fara inna hadal qur'ani yahdi lillati hiya aqwam qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi shi haka qur'ani yake shiryar da mutum yake zuwa kan gaskiya wallahi duk wanda yake fama da rudani yake fama da rashin kwanciyar hankali yake fama da waswasi yake fama da damuwar zuciya kai bari in gaya muku wanda yake fama da mummunan hawan jini da depression wallahi ka dauki lazimci karanta qur'ani lazimci karanta alqur'ani sauke ka dawo ka sauke ka dawo karanta ka dawo musamman kuma idan ka hada shi da wani abu shine duk sanda kake sauka aya ɗaya biyu kake tsayawa kake ganin fassararsu aya ɗaya biyu kake tsayawa kana gane fassararsu kana jin ma'ana wallahi ciwon zuciya kam zai tafi ciwon ka na zuciya zai tafi damuwa da take damun ka za ta tafi shi isa ka sabarwa kanka bacci da qur'ani karki yadda ki sabarwa kanki bacci da kiɗa wasu wani za su kanta bacci sai a ɗauko ɗan a caralle sai a sa don a samu a yi bacci kin shiga uku ba ki san ana yin tazarce a bacci ba wallahi kika yi tazarce a bacci wallahi da rawan ɗan a caralle za ki tashi amma ka sa ƙur'ani aljanu ba za su bari shaidanu ba za su zo gurin ba kunnanka yana samun albarka jikinka yana samun albarka ka yi bacci mai daɗi wasu za ka samu suna karanta suna kunna mai sunan tashadin nan almajid yanzu ana kama majid ba a kama ma majid saudi 2 a saudi 1 kai da za a yi ta sama kira'an malamai channel ɗinka tana jin kira'a kana ta samun kwanciyar hankali da nitsuwa ƙur'ani shirya ce sannan ƙananan sihiri yadda aljanna ba za su iya hawa sama ba yadda ake da yawancin sihirce-sihirce idan kana yawan karanta ƙur'ani ka kudurta wannan niyyanta ya zama protection a gare ka wallahi duk wani sihiri da makirci Allah zai ke tsare ka daga shi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada yanzu ba aljannu suke tawazi duk wannan maganar aljanu ne wa annahu ya ku sauran ƴan uwana aljanu ku saurara yadda al'amarin yake ta'ala jaddu rabbina azamatu rabbina ta'ala ta'alat girman Ubangijinmu ya wuce duk inda kuke tsammani. Jaddu rabbina ai azamatu rabbina wa jalalu. Girman Ubangijinmu da ɗaukakarsa ta'ala ta wuce duk inda kuke tsammani wallahi ku zo ku bi shi. Yanzu kaga suna nuna cewa mu musulmai ne har muna da Allahnmu. Ku kuma kuna da Allahnku don kuna da shirka. To ta'ala jaddu rabbina Allahnmu mu ya fi naku, ku bar naku ku bi namu in ji aljanu suna wa ‘yan uwansu aljanu wa'azi. kenan babu asararre irin mutum ku gafa aljanu ƙur'ani yana ƙona su ne sun ji ƙur'ani sun musulunta a karan farko suka ji suka musulunta amma kai kuma mutum idan aljani ya shiga jikin mutum idan aljani ya shiga jikin mutum ana karanta ƙur'ani yana kuka saboda azzalibin ya zo zai cuta ana karantawa yana kuka ana karantawa yana kuka amma idan mutum din ne kuma da kansa aka zo ana masa wa'azi da Qur'ani sai ka dauko ayar ma ya karasa maka ita ya kai maka karshe yace sadaqallahu alazim wace aya kuma kake neman karasa maka saboda taurin kan dan adam Allah cewa inna aradna al-amanata alal me alas samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan dan adam ya dauko wannan amana ta alqur'ani din yazo yana abin da ya ga dama da ita eh ana walakanta qur'ani tamma ku duba su aljannu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ubangiji na ba shi da mata ba shi da ɗa abin tambaya wannan waye mai maganar nan wani ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada su ai suka wannan magana aljanu a ina suka samu waye karantar da su wannan karatun shine tun abin da Allah ya halicce su na kan fitra kwakwalwansu ta nuna musu ya za a ce Allah da zan bauta kuma yana aihuwa ya za a ce yana da ɗa ya za a ce yana da mata kai wannan ba Allah bane sai suka watsar da nasu sai suka ga abin da yafi dacewa da Allah ba zai mallaki ba zai rike wa'annan ba sai da kansu suka zo suna girmama Allah suna faɗan wannan wa annaha annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kuma dama haka Allah ya faɗa badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi halicci komai ya za a ce Allah yana da ɗa yana da ɗa ko kuma yana da mata haka ba zai faru ba wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata kai wannan aljannu suna da kokolwa masu basira ne suka ce yadda ma al'amarin yake kana da a baya da a can baya safihuna wawayen cikinmu ya ƙulu suna fada alallahi sharaɗa suna yin ƙunduma-ƙunduman ƙarya a kan Allah su ce Allah yana da ɗa su ce Allah yana da kaza su ce Allah yana da kaza yanzu fa suna nuna wauta ne da wawanci da dolanci jahiliya ne a ce kuna rike da wannan aljinu suke wannan magana ɗin safihuna suka ce ai annahu kana yaqulu jahiluna jahilan cikinmu wawayen cikinmu sun kasance suna fada alallahi kadiban wa jauran ba'idan anil adli was sawabi a ciki shine suke cewa Allah yana da da wannan wauta ne wannan jahilci ne wannan kana yaqulu safihuna alallahi shatata wa anna dhananna kai Allahu akbar kaji mai aljani ya fada mu da abinda muke tsammani Allahn taƙulal insu wal jinnu babu yadda za a ce mutum da aljani alallahi kazi ba zai iya wa Allah ƙarya yanzu Allah yanzu mun gano wani, wani makirci wani, wani sirri duk maganan da za a mana ba za mu yi aiki da ita ba sai idan annabi ne ya faɗa ko malami da ba mu ɗauka za a yi wa Allah ƙarya ba haka kawai a ƙirƙiro ƙarya a yi amma tun da muka ji ƙur'anin annabi sai mu gane ashe a iya yi wa Allah ƙarya akwai kuma masu bayyana ƙaryar su ne annabawan Allah wa anna zananna mu a tabbacin mu da Allah ta kula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba mutun da aljani ba za su yi Allah ƙarya ba ashe sai gashi aljanun da muke cikin su ƙarya ake kunduma mana a ce Allah yana da da Allah yana da kaza aiwa anna qabla sama'il al-qur'ani mu da kafin mu ji wannan qur'anin wa imanina billahi kafin mu imani da Allah kunna nadhunnu muna zaton annal insana annal insa mutum wal jinna da aljanu sadiquna masu gaskiya ne fiddi a atihim a abin da suke fada nan gurin zai ba mu wani sako ashe aljanun nan sun san ba su kadai ne mushrikai ba sun san a cikin mutane ba akwai mushrikai ko ba ka bane Allah ta qulal insa wal jin Allah ta qulal insu wal jinnu haka suka fada wannan lam yajra'u 'ala al-kadhibi 'ala Allah ba za su iya jarunta su yi wa Allah ƙarya ba wannan dadin musulunci kenan kana shiga musulunci kokolka za ta bude fa yad'u lahu sharik a ce har su ce Allah yana da yana da abin da za a masa tarayya wa annahu kana rijalun min al-insi kaman mu karanta ta
wa annahu kana rijalun من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا sannan wayannan aljanun suka ce wa annahu da can bayan da al'amarin yake kana rijalun akwai mazaje mutane min al-ins na daga na daga mutane akwai mazaje na daga mutane ya'uduna birijalin min al-jinni suna neman tsari da mazajen aljanu kenan aljanu akwai maza akwai mata fazaduhum rahaqa sai suna karawa mazajen aljanun girman kai kamar yadda yana faruwa har yanzu nan har yau din nan me ya abun yake yadda abun yake shine a jahiliya can baya idan za a yi tafiya in ana halin tafiya aka zo aka gaji in an zo gindin bishiya za a zauna ko an zo wani guri za a huta sai ka ji an ce to aljanun wannan guri muna neman tsari da ku daga duk abin da zai cutar da mu ku ba mu kariya kuma kuma kada ku cutar da mu za mu zauna mu ci abinci za mu yi kaza sai ka zauna gindin bishiya sai ka yi idan ka zo tashi za ka tafi sai ka ce to aljanun wannan guri mun bar ku lafiya mun gode muku da kariya da kuka bamu kun ga suna bauta aljanu fazaduhum rahaqa sai aljanu suka sa, suka suka dauki girman kai suka sa wa kansu duk wani wanda zai zo idan bai yi wannan abun ba sai su buge shi su ce shege baka san muna gurin bane kai kuma mutum baka ganin su dama to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu mafita yace man nazala manzilan dukkan wani musulmi da yazo wani guri da zai zauna jeji ne gunda bai gane kansa ba ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da Allah ba da aljani ba daga sharrin duk abin da ka halitta in zai cutar da ni Allah kamin tsari da shi annabi ya ce ba abin da zai same ka ba shikenan ba kisa wannan addu'ar karku batta karka kuskura kai wasa da wannan addu'an da safiya da marece bayan sallolinka guda biyar ka zama suna daga cikin addu'o'in da karka ke wasa da su assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai iya kokari a'udhu bi kalmatillahi tamati ko guda ɗaya kai kai iya kokari bismillahi allazi la yadur ma ismi shay'un fil ardi wa la fis samawati huwa samiul alim ko guda ɗaya kai balle ma inda hali kai su fi haka qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul huwallahu ahad ayatul kursi kowace sallah ka daure kake yin wa'annan wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin al'amarin yadda yake kana da ya kasance rijalun min al-insi wasu mazaje na daga mutane ya'uduna suna neman tsari da kariya bi rijalin min al-jinni da wasu mazaje na aljanu idan suka sauka a guri fazaduhum rahaqa fazadal insu sai mutane suka ƙara aljinna suka ƙara wa aljanu tuhuyanan girman kai wa kibaran da ji da kansu hina ru'u hina ra'au al'insa lokacin da suka ga mutane yasta'izu na bihim suna neman tsari da su suna mai da su kaman abun bauta na'am
wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada suka ce yadda muka gaya muku mutane suna shirka suna kaza to ai mu ma aljanu yadda mutane da aka aiko annabi Muhammad zuwa gurin su basu yadda za a yi tashin kiyama ba to mu ma a cikin mu aljanu akwai wanda basu yadda za a yi tashin alkiyama ba kanwar dujja ce suka ce wa anna wa annahum zannu wasu daga cikin mu aljanu sun dauka sun tabbatar kama zanantun kamar yadda kuka tabbatar mutane kenan kamar yadda kuka tabbatar Allah ya ba'atha Allahu ahada cewa Allah ba zai tada kowa ba mutane ma suna da wannan mu kuma mun yadda Allah zai tashe mu ranar tashin alkiyama akwai tashin kiyama aljanna suka abbaci galibin arkanul iman din nan arkanul iman sai da suka ambace su mun yi imani Allah shi kadai ne mun yi imani Allah zai tashin alkiyama mun yi imani babu wanda zai cutar da kai sai Allah ba abin da zai same ka sai kaza wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atha Allahu ahada suka ce ba Allah ba zai tada kowa ba na'am mun yi wannan ayoyin saboda haka yanzu ayoyin da zamu karanta a gaba dama mun yi su zamu karanta su ne a gurguje insha Allah a cikin asbabun nuzul mun karanta su yanzu zamu karanta su a gurguje mu fassara na'am
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا mun karanta wannan ayan abu sababin saukan sura din muka ce aljanu da suka zo za su hau sama suka ga ba za ta hau ba inda suka saba dauko magana suka ga ba za ta dauko ba sai suka ce wa anna lamasna samaa ai mu ataina samaa mun tafi saman da muka saba zuwa kun san mun fara mun ce tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi sun saba suna yin haka to yanzu lamasna samaa ai ataina samaa mun yi kokari mu yi hakin ko linastami'a fiha ba'dan min akhbaril ghaibi dan mu jiyo wani abu na labarin gaibu kama jarat adatuna kamar yadda al'adar mu haka take fa wajadnaha muli'at harasan shadidan sai muka same ta ai mamlu'atan bi hurrasin an cike ta da manya-manyan masu gadi ashidda'a minal mala'ika manya na daga mala'iku ya hafazo na haminar shayatin suna kare ta daga aljanu wa mamlu'atan bishuhubi sannan an cika ta da harfatsin wuta tarjumuhum wanda za ta ke gurgo su in aradu siraqa sam'i in suka yi nufin sato zance zamu ga a karatu na gaba zamu ga ya aljanun suke sato zancen Allah subhanahu wataala mun yi shi a can baya amma za mu sake maimaita shi a cikin sura din wa anna lamasna samaa lalle mu mun tafi sama din nan fa wajadnaha muka same ta muli'at tana cike harasan da manya-manyan masu gadi shadidan masu karfi sune mala'iku wa shuhuban da kuma tartsatsin wuta mai shakin wanda ba za ta bar mu je ba na'am
wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا suka ce wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i wa anna mu kunna abaya naqudu mun kasance muna zama muna shiga minha a ita sama din maqa'ida lis-sam'i guraren da zamu je mu sato magana faman yastami al'ana amma wanda ya kuskura yanzu ya nufe ta ya jillahu shihabar rasada aiko zai samu wutar da za ta ƙona shi tana can an girke ta rasadan an girke ta a gurin kuma ya jillahu zai same ta za ta buge shi na
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا abin wuce da suka ce faman yastami al'ana jillahu shihabar rasada duk wanda ya je yanzu zai sato magana zai samu an girke wuta tana can za ta kona shi wannan yana daidai da fadin Allah madaukin sarki walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin mun yi tattauna a wannan ayan ko hakika mu ne muka saka sama muka saka wasu location a sama buruj kaman towers a sama wa zayyana su taurari suka zama kamar haka wa zayyana halin nazirina muka sa suka zama ado walqad zayyana sama ad-dunya bi masabiha kun ga tauraro da ba mun ce ado ne wa hifzan ko muka saka ta suka zama security da kariya min kulli shaitanin rajim daga kowane shaitani dan banza zai jefe shi waje an naha rujuman shine rujuman lishiyatin ai illa man istaraka sam'a duk wanda yaje zai sato magana a sama fa atba'ahu shihabun mubin sai wani tartsatsin wuta ya bi shi ya bugo shi shi sa Allah ya fada inna zayyana sama'a dunya bi zinatin kawakib duk mun karanta wannan ayoyin a cikin suratul tabara wa hibdan min kulli shaitanin marij taurari suka zama kariya ne ga duk wani shedan maridin wanda ya wuce wanda yake wanda dan banza mai taurin kai shedan mai taurin kai la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yughdafuna min kulli janibin duhura har zuwa ƙarshe ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine abin da na gaya muku na ce za ku ga yadda ake sato magana yadda aljanu suke iya sato magana daga sama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qadallahu al-amra minas sama'i fis sama'i idan ubangiji ya nufi wani abu a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha qut'anan liqawlihi sai kaga mala'iku gaba ɗaya sun zube suna bugun fukafikin su sun fadi saboda girman zancen Allah ka annahu silsilatun ala safwanin karanta zaka ce kai an zubar da kaca ne akan wani saboda kara fa'iza fuzzi an ƙulubihim idan aka cire tsoron daga zuciyarsu tsoron da ya zubar da su suka fadi suka suma saboda girman zancen Allah in an cire ƙalu sai ka ji sun ce ma za ƙala rabbukum wai mai Allah ya faɗa ne mai ubangiji ya faɗa duk sun manta ƙalu lillazi ƙala sai mala'ika jibrilu da shi aka aiko da saƙon sai ya ce alhaq Allah ya faɗi gaskiya wa huwal aliyul kabir Allah shi ne maɗaukaki mai girma fa yasma'uha mustariqus sam lokacin da mala'ika jibril zai gaya wa mala'iku me aka fada sai kuma aljanu sun hau sama sai masu satan magana na aljanu sai su saci wannan maganan wa mustariqus sam mai riwayan hadisin shine sufyan sai yana ba mu labari yace su kuma aljanu masu satan magana din nan ba'dhu fawqa ba'din daya ya hau kan daya wa wasafa sufyan bi kaffihi fa harafaha wa baddadaha sufyan sai ya nuna da hannunsa haka wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan haka suke hawa har su je can sama daga can sama in suka jiyo abin da aka faɗa na gaibu cewa za a yi ruwan sama waje kaza wani zai rasu wani za a yi aihuwa a gidansu wani zai zama sarki wani zai ci zabe wani zai fadi a zabe idan sun gama ji daga nan kuma sai a wurgo su da wuta wannan gaushin da muka fada faman yastami al'ana yajid lahu shihabar rasada daga sun dauka kafin wannan na sama ya gaya wa na ƙasa na ƙasa ya gaya wa na ƙasa kafin ta iso sai wannan rasad din abin nan shi- abin nan ga- garwashin wutan sai ya buge su idan ya buge su sai ya zama da duk sun ji- sun yi jina-jina wasu sun mutu sun manta me aka fada ko kuma abin da aka fada ba daidai suka rike ba dan abin da suka rike din sai su dauko sai su zo su kawo wa boka in an fade abu 500 sai su dan rike kwaya daya daga sun zo sun gaya wa boka kwaya dayan nan su ce za a yi ruwan sama boka sai ce yau za a yi ruwan sama daga an yi ruwan sama masu bin bokaye sai su ce ai bokan nan yana da gaskiya to ka titsiye shi mana ka ce masa ruwan saman awa nawa zai yi in ya ce maka yau za a yi ruwan sama ya ce na awa nawa za a yi boka ranka ya daɗe boka na awa nawa za a yi sannan a wane yanki ne ba za a yi ba a wane guri ne zai yawa a wane waje ne ba zai yawa ba to wannan shine yadda suke satan zance shine suka ce faman yastamil ana a yanzu da muna samu mu je amma a yanzu wanda zai je yajin lahu shihabar rasada lalle ko za a buge shi akwai wani hadisi da insha Allah a gobe za mu daura a kansa da zai kara fito mana da wannan al'amari subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai fa masanin rediyo ne wanda zai gani kam ko ba haka bane wanda zai gani kai gobe ne yawwa kai oganmu ne a harkar jarida kai ka koya mana harkar jarida